أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وإفته وصدق حاجته فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس وعدل الناس وأبى الناس وأصدقهم لحظة منذ كان اعترف له بذلك
هاتوه معدوه وإجابه وكان يسمى قبل النبوة به الأمينة
cewa amma adalhu sallallahu alaihi wasallam amma adalcinsa mai tsira da amincin Allah wa amanatuhu da kuma amanarsa wa ifatuhu da ifarsa kamewa wa sidqul hajjatihi da gaskiyar harshensa sai ce fa kana amanan nasa wato ya fi mutane tsananin wato zama amintacci shi ne fi tsananin aminci a tsakanin mutane ko ya fi amince masa ko adalan nasi ya fi kuma mutane yawa da tsananin adalci wa afan nasi kuma ya fi mutane wato kamewa wa asdaqahum lahajatan kuma ya fi su gaskiyar harshe mun zukana duk lokacin da yake saman me kanan wannan ta mace ba na kisa ba ce ta masu nahu ba ta da labari mun zukana sai dai fa'ilin ko mun zukana ai mun zuwujudi wato samuwarsa haka yake gaba ɗaya haka Allah ya gine shi jibillarsa kenan akan wannan amma shi alkali da ya magana adalci sai kuma kawo amana ya kawo ifa ya sa'awa su duku duk suna cikin adalcin ai adalci shine kaucewa zaluntar wani ko a magana ko a aiki ko a wata amana da aka bashi ya rike ko a dukiya ko a hali sau da aka yin aka yi maganar amana tana cikin adalci da abin da ka ba mutum amana to ta zauna in magana ce ba za ta fita ba in mutunci ne ba zai tabu ba kaga adalci ya shiga sannan ifa ita ma haka mutum zai kare baya hangen abin hannun wani baya hasada akan abin hannun wani yana da nazaha baya daukan kansa ba za a zarge shi ba da abin da zai bayu a zarge shi wanda ya zarge shi gaje zunubi to sai ya kauce wannan shine ifa sannan kuma harshe idan aka faɗa abin da bai dace ba ko faɗi sabanin abin da yake gaskiya to ai adalci a harshen ba so da kai hada su guri daya sai ce ita rafa da hobi zalika muhaduhu duk wanda suka yi sabani da shi haka baran baran kowanne sai da ya furici da haka cewa annabi alisa amanan nas a adalin nasu afan nasu asu da kahun lahajata haduhu wa idahu idahu ko mukiyansa wa kana yusamma qabla nubuwatihi al-amin ya kasance ana kiransa al-amin kafin ma annabtarsa
qala ibnu ishaqa kana yusamma al-amina bima jama'a Allah fihi min al-ahlaki salihati ibn ishaqa wato malamin na sira shine yace kana yusammal amina annabi alaihi salam ya kasance ana kiransa al-amin amma saboda mai bima ja'a Allahu fihi min al-akhlaqi salihah domin abinda Allah ya tara masa na dabi'u nagartattu da yake da su tun kafin annabta kowa ya san shi da wannan shake kiransa da al-amin wato al-amin
وقال تعالى قائم سمى أمين سمى أمين ودائن سمى أمين على أنه محمد صلى الله عليه وسلم sai wannan kalmar wada'in sama amin mafi yawa masu tafsiri sun tafi akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ake nufi wato amma ha shi ake nufi sai dai su malamai sun ce waɗa'in ɗinnan waɗansu sun tafi a kan mala'ika jibrilu ne amma abinda malamai suka ce cewa shi muɗa'in jibrilu shi ke ɗaukan wahayi na ubangiji duk wahayen da aka yi shi aka ba saboda haka a dukkan almala'ul ala to jibrilu ake bi a wajen al'arwa to a alamul ajisadi kuma ƙasa annabar shi shine mudai a can jibrilu anan kuma annabi alayhi salam saboda abinda jibrilin yake takama da shi ya taho da shi shi kuma shi aka ba shi gabatar da shi anan kuma yanda sama take kullun zikiri kullun ambatan Allah sai da ya mai da ƙasa ta zama haka alayhi salatu wassalam domin in zaka kwanta bacci alisa ya koya mana zikirin da zami in kai bacci kai mafarki ka farka ya baka tsoro ya faɗa abin da zaka yi in mafarkin ya daɗaɗa maka ya faɗa abin da zaka yi in ka farka cikin dare kana nufin zaka sake koma bacci ko ba za ka ba an faɗa abin da zaka yi idan rana ta faɗi an faɗa abin da zaka yi in alfajir yake to an faɗa abin da za ka faɗa na zikiri in za ka fita daga gida an faɗa abin da za ka yi an koya mana abin da za mu yi idan za ka shiga gida an koya mana abin da za mu yi in za ka shiga kasuwa an koya mana abin da za mu yi in za ka shiga gona an koya mana abin da za ka faɗa in za ka shiga gona in za ka shiga rumfarka ta saniki an faɗa mana abin da za mu yi in za ka duba madubi an faɗa mana abin da za mu yi idan ka ga hadiri ya taso an koya mana abin da zamu idan an fara ruwa an koya mana abin da zamu idan iska ta taso an koya mana abin da zamu idan aka fara tsawa an koya mana abin da zamu in tafiya ta kama mu balaguro an koya mana abin da zamu in za mu gifta wani gari an koya mana abin da zamu in za mu shiga garin da za mu je an koya mana abin da zamu in za mu hau abin hawa an koya mana abin da zami in za mu sauka an koya mana abin da zami babu wani abu da ba a koya mana zikiri ba a kuma kowane lokaci in wannan baya wancan wannan baya wancan yana wancan babu lokacin da zikirin lahi zai yanki sannan kuma ga sallah an zo an dora ta cikinta akwai fatiha wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila malamai suka ce zkurullaha zikran kaseera shine a rana sai kai zikiri kamar 300 to shine zai mai zai daidai da abin da ake so amma da fatiha ta suka kana yin ita kadai ta hade wa'annan kaf ta hade su duka in kai fatiha ka biya wato izkurullah zikiran kasira ta shiga ciki sannan in an zo sallah za a yi kiran sallah ambatan Allah za in an gama kiran sallar an shar'anta salatin da za a yi da kuma addu'o'in da za a yi a kiran sallah in an zo alola akwai ambatan Allah kan in idar da alola akwai zikirin da za a yi sannan sallar ita kanta zikirin ce tun daga farkonta har ƙarshe zikirun lahi ne kuma ana yin sallama nan ma zikirun lahi ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah lama anta salama minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikrami karanta ayatul kursi sai kuma subhanallahi 33 walhamdulillah 33 la akbar 33 sai kuma a cika da kalmar shahada wanda kuma zai zai yi wancan na goma goma da ake subhanallahi goma alhamdulillah goma la akbar goma din nan kuma ya zo kwanciyar bacci ya subhanallah 33 walhamdulillah 33 wala akawar 34 kaga shi ma an zo duk wanda yake musulmi wannan ake so da ka kirgasa akwai nauyi da yawa aka ce za a yi dan kowa wannan tasbihin ko bai wancan goma goman ba yana da guda 500 guda 500 to ko musulmi an ce mu biliyan da rabi ne to biliyan da rabi aka ce kowa ya 500 biyar so biliyan da dubu da miliyan 500 nawa aka yi sannan an zo aka zo aikin abin da ya shafi sallah babbar sallah duk abin da za a yi na laye sai an yi zikiri sannan kuma daga sallah a zahar za a dinga kabarbari har sai an yi kwana uku an yi sallah goma sha biyar ana wannan kabarbarin wanda kuma za su yi jifa na aikin haji su ma zukurar lahafi ayyami ma'adudat su ma akwai zikirin da lokacin za ka jefa jamra sai ka ambaci sunan Allah idan ta akhiri za ka yi kone mutum ɗaya sai ya jefa saba'in to tuba da haka annabi alaihissalamu muɗa'in a doron ƙasa ya mai da ƙasa gaba ɗaya kaf ta zama kamar sama wajen zikiri ba yankewa in tafiya kake ka hango tudu ya faɗi abin da za a yi in za ka hango gangare ya faɗi abin da za a yi alaihi salatu wassalam sannan wannan saƙar da yi babu wanda za a ce wannan zikirin ya hana shi ofis wannan zikirin ya hana shi noma ya hana shi sana'a hana shi kasuwa babu abin da ya tsare su da hikima a tsara abin yake tafiya ba tare da wata harkar rayuwar duniya ta tsaya ba to shi ne aka ce muɗa'in a ƙasa to wannan ake nufi shi kuma jibrilu shi ne a sama ya zo da wahayin shi kuma annabar sai karba
ولم اختلفت قريش وتهازت تسابق عند بناء الكعبة بناء الكعبة في من يدعو الحجر حكموه أول داخل عليهم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل وذلك قبل نبوته فقالوا هذا محمد هذا أمين قد رضينا به
wace walan maktalafar ƙorashin yayin da ƙorashawa suka yi saɓani lokacin da ɗakin ka'aba ya ƙone an ce wata mace ce ta je ta sa turaren wuta da turaren wuta ta saka ya yawa ba ta wurin sai garoshin ya fantsama kan a ce mai wannan gobara ta kama sai ta ce rabin ɗakin da suka zo suka yi ta tunanin ya za a yi wa abin sa rushe ɗakin ne ko kuma kwaskwari ma za su sai wani ce to ba wanda a cikinku in gidansa ne zai yadda da kwaskwari ma sai dai a sake suka yadda to suka rushe amma kuma suka ce ba za su gina ɗakin ba sai da kuɗin halak don mai kuɗin ruwa ba za su karɓi kuɗinsa ba boka ba za su karɓi kuɗinsa ba karo ba za su karɓi kuɗinta ba sai wanda yake kuɗinsa na halak na kasuwanci to da suka yi wannan aka zo aka rushe ɗaki to aka zo mai da shi to wajen saka alhajar al'aswad to shi ne ana ligima ta tashi kowa yana ga ya san girman alhajar al'aswad shi ne yaminin lahifil ardi ko yanzu ka je ka haka bismillahi allahu akabar san buga maka tambari a tafin hannunka to ne sai na alirar jelawa ya gasi na umar da jelawa wanda yake cewa wannan kai dutse ne baka da cuta baka da amfani ya ce a'a ba don na ga annabi alisa ya fi bance kawo zan ba sai sun alisa yana da amfani ga abinda annabi alisa ya faɗa a kansa to da suka sami wannan saɓanin wajen sashi to ta haza bat sai suka kowanne suka wai suka ca ta daba suka ja daga wannan kabilar ta kekume wannan ta koma wannan kowace ta ce ita za su ne ta haza bat wannan ita cike so za ta saka wani ita ke so za ta saka to da suka zo wannan kakan khalid ibn walid shi ne ce ƙuraishu kar mu yadda rigima ta shige mu don reshe goma sha biyu ne kar mu yadda rigima ta shige mu mu zo mu fada yaƙi a kan wannan abin da ya kamata a yi mai wa kama masalaha ce mai sai ce masalaha sai sai a sa duk wanda ya shigo yanzu to duk mu haƙura shi zai saka wannan dutsa shine hakkamu awwala dakilin alayhi suka ce wanda ya fara shigo gurin su shi suka yi da zama mai sa musu fa izan bin nabi sallallahu alaihi wasallam dakil ana haka kuna sai ga annabi sai ya shigo wa zalika qabla nubuwati wannan ya afku ne kafin annabtarsa fa qalu sai suka ce haza muhammadun haka muhammadu ne hazar aminu wannan amintacce kadara dina bihi ko mun yadda da shi to wannan da suka yi to saboda hikima da ya zo alaihi salatu wassalamu sai ya dauki bargonsa mai albarka mai alfarma sai ya shimfida sai ya dauko dutsen alaihi salamu sai ya dora a tsakiya to kabilin kowane sai ce to kowace kabila jagoranta mutum ɗaya fito su goma sha biyu ne ya riƙe bakin wannan wannan ya kama bakin bargon su goma sha biyu ce ku ɗaga suka ɗaga suka dawo da shi haƙorin to sannan ya sa hannunsa mai albarka ya ɗauka ya ɗora shi a gurin sai zama na kowa a cikinsu kabilarsa tana da alfarmar saka dusa to wannan shine abin da ya faru ga annabi alaihi salam وعن الربيع بن حسين كان كم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام أن كربو دقا الربيع بن حسين shaci yana faɗa cewa kana yi ta hakamu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana kafa ana yin wato ana sa alƙanaba da san alƙalanci a hukunta shi zama shine mai hukunci fil jahiliyati a jahiliya qabla al-islam kafin zuwa musulunci in abi tufki sai a sashi a gaba to sai warware amma kan aka ce jahiliya ba ana nufin rashin rubutu da karatu ba ana nufin gaban kai kowa ba mai gaya masa shi sai abin da yake so kawai zai shine jahiliya idan dan uwan sai ce ba mai tambayar dalili kowaye mutum sa kashe shi kuwa sai bayan sun kashe shi wame yi maka ne ita ce jahiliya eh kawon mai suke cewa ne idan dan uwansa ya yi kuka kamo ilai zurafacin wahudana za su ɗaiɗe ku da jama'a za su fito ba ruwansu gaba kiɗi za a yi maganin mutum lokacin da kafin a harbul basus an fara rigima da atuba'ul yaman da su larabawa rigima ta kauri aka fara kace na ce shi tuba'ul yaman ita basus ta je ta zuga shi ta ce akwai jalila tafi wata kyau ta wasafa mata ba wadda ya dace da shi a duk duniya banda tuba'u ita kuma dan baffanta an gama yarjejeniya shi zai aure ta wanda je ta kunno wuta laraba suka tashi tsaye akan duk murgimar da za a yi sai sun kashe tubbau to akwai ɗan kasuwa yana kwatauci daga nan zuwa nan to sai yake zuwa nan ƙasar laraba tsakanin bakaru da kuma abokan wasan wato 'yan mazazar ɗinsu ita wannan basu sai ta gazo zai mata kishi a kasuwanci sai ta kiransa ta ce masa ko ka ban nahiyan nan ko na gaya musu na ce kai ka zubo tubbau ai tana faɗa bai wata wata ba koma inda yake bai ba nan da nan ya kiran yaransa a kuce iban nahiyar yaron ya ce meye wannan ya ce ai ba za a tambaye ta diri ba sai bayan an kashe ni ya san haka suke tuni ya gudu ba za a tambaye da sai sun kashe shi wani ya aka yi ne a gani zahara yar uwar shi wa'il wa'il ibn rabi'a mijinta imareta sarki ne labidu ta zo gida ta ce mijina ya mare ni ya mare ki kina yan wata mu to kashe shi zai ya fita farauta ta sarauta suka suka tara suka ritsa shi ko suka kashe shi yana kashe shi ce in kala in kana qatlu na labidan khada'an aw sawaban ka kada ka katan na labida in kashe shi daidai ne ko kuskure mu dai mun kashe shi ba ruwan mu da daidai ko rashin daidai to ita ce jahiliya gaban kai ba wanda yake da jagora shi abin da ya ce a yi to ita kuma hadarin wannan tun da aka zo da musulunci aka zo da la'ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu an rushe jahiliya babu wanda zai kara gaban kansa sai abin da Allah da manzansa suka ce subhanahu wa ta'ala sallama ya alzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli haka za a bi lahi da hu an ya fa'ala fi'lan hatta ya'lamu hukum wallahi fi in abi ya taso masa sai dai je gurin shari'a amma ba zai dau fansa da kansa ba ba zai dauki mataki da kansa ba kowane abu dai biyayya ita ce la ilaha illallah akwai daga cikin zafin shi Muhammadu Bello ya rubuta cewa ya kawo kissa a cire hikaya cewa duk mutanen da ba sa biyayya kowa gaban kansa yake yi idan alƙiyam koyaushe faɗi la'ilalau sai ta ce yanda a nan duniya ban makalin zami ba abin da ranka yake so ka ce da alƙiyama ba zan karɓe ka ba to kaga mu mutane muna cikin haɗari kenan muna cikin haɗari sha kowa gaban kansa yake ba wanda yake tuntubar na gaba cewa ya za a yi ya za a yi amma akwai na gaban da ya isa an za a wani abu sai a bari ka a bari ya sani sai an je an gama an wa kwabewa ce sannan a dagon sai tarba an ci ta fara doyi to sannan zai sani to muna cikin hadari akan wannan to wannan ita ce jahiliya duk da wannan abin da suke yin abin ya rikice musu to gurin annabi alaihi salam za su zo sai warware musu wannan abin alaihi salam وقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض يوه سنة مثال من شاء الله والله إني لأمين في السماء نارن سيد الله ني أمين ني السماء أمين في الأرض كما أمين ني أكسا in shi halittu ya sai da idan su ibi kansa amma sai da maimaita aminu din bai ce wala ni la aminin fi sama'i wa fil ardi ba ni la aminin fi sama'i aminin fil ardi so da aminin fi sama'i daban aminin fil ardi daban shi sai faɗi siffar can a sama dukkan halittar ta gare shi Allah take bi kuma ta san Allah kowanne shi yake bi akan wannan kuma an je da shi Isra'i ya shiga dukkan almala'ul a'ala alaisa sun gani kuma sun samu albarka saman kanta sai da ya shiga ta zama sama da sama ce kawai amma sama mai ɗaukaka sai da ya shiga cikin ta alaisa sannan ya je hasta jiratul muntaha wanda mala'iku suka datse suka tike ba za su je ba wanda ya shafi sifa mala'akiya abin ya wuce ta sai malakutiya to dukkaninsu ba wanda bai san ƙimarsa da matsayinsa a gurin Allah ba to a ƙasa kuma amini ne a wajen masu imani amini ne wurin kafirai da mukiya tilasta ta su kawai sun haƙura to shi ne bambancinsu tilas ta sa sun haƙura sai dai kawai idan abu ya taso na ƙifaɗi to shi ne za a dinga turjiya amma hatta badar da aka yi duk babban rodo ne sun fita sun ɗauki makami amma sun san ya fi su gaskiya saboda me saboda dukkan abin da suka mallaka na dukiya mai daraja sun danka ta amana a hannunsa saboda muhallin aminci ne kuma da zai fitan suna kofar gidansa ko ne da kan sakali a wannan ranar ransa kawai ake nema kuma fita yi tafiya ta awon rai alayhi salatu wassalam amma duk da haka sai da ya kira sai na radiyallahu anhu ya ce ka shimfaɗa ta ka kwanta ka barguna ka lullaba amma amanan mutane ke so sai ka tabbatar kowa ka bashi sannan ka biyo na madina to da aka fita badar sun san me wannan har ya fi su gaskiya illa abuja da dinga ingiza mutane da wato azar ta faɗa musu haka dai aka shi sana
حدثنا أبو علي سدفي الحافظ بقراءتي عليه بقراءتي عليه حدثنا أبو فضل بن خيرون حدثنا أبو على بن زوج القرة حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب الروزي حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا أبو بكير هريرة حدثنا حدثنا معاوية بن هشام.
بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن أبي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك الآية
آه، حدثنا أبو علي السلفي الحافظ بقراءتي عليه yace da karatuna a gare shi wato littafin da shi Mm.
abu ali sadafi din littafin da ya rubuta ne na hadisi shi kuma alkali ya karanta yana karanta shi lissa yana hannun alkalin yana karanta shi kuma yana ji ya yadda abin da ake daidai ne shi ya bar masa ya masa ijaza shi kuma abul fadl bin khairuna Mm.
ya zantar da mu abu ali bin zaujil hurrati ya zantar da mu abu ali sanji ya zantar da mu muhammad bin habibul mirwazi ya zantar da mu abu isal hafiz ya zantar da mu kurai abu kurai bin ya zantar da mu awayat bin hisham ya zantar da mu ya karbo daga sufyan shi kuma daga abi ishaq shi kuma daga najiyat bin ka'ab Mm.
daga asina ali radiyallahu anhu cewa abu jahal kala da nabi sallallahu alaihi wasallama inna la nukazzibuka uwa ma danganta ƙarya gare ka walakin nukazzibu bima ji ita bihi sai dai muna karyata abin da ka zo da shi fa anzalallahu ta'ala fa innahum la yukazzibunaka ta su baya ta karyata ka Mm.
walakin zalimina bi ayati llahi yajhaduna al ayata izuwa karshe
To, warawa gairuhu la nukazzibuka wa ma an tafi fina bi mukazzabin yawa sai ya ce ganinsa ya rawaito sha lanu kazzibuka eh ba ma karyata ka ba ma danganta ka ga karya eh sannan wa ma an tafi na bi mukazzabin a cikin ba abin karyatawa ba ne to a nan abin da ake kula wangice innahum la yukazzibunaka mm, walakin zalimina bi ayatin lahi ya jihaduna in kai fassara haka sai ka wuce amma in suka yi juhudin ai karyatawa suka tanaƙuri kenan a ƙur'ani innahum la yukazzibunaka walakin zalimina bi ayati lahi jahaduna to ya gaba magana ce ta haka kawai ka wuce ba abinda ake so babu tanakuri wato karo a cikin alkur'ani su mutanen maka kowannen su ya yarda annabi sun amintacce mm, bai taba sarefa ba ba kuma a danganta shi ga wannan amma abinda ya shafi wahayi mm, to a nan gurin wato ba su yadda da shi ba wajen wahayi kawai suka ƙi yadda ba a kan kuma a caunan duk abu sun yadda amma a nan ba su yadda ba wata faɗar aka ce a'a tun yadda da shi ga baki ɗaya in suka kaɗaita sun yadda da shi abinda yake faɗa da wahayin da ya zo duk daidai ne amma in sun shigo cikin mutanensu don a yi bambankiya a tare gunki kai ya faɗi to anan za a fito a ce an yadda da shi amma abin da ya zo da shi ba a yadda da shi ba saboda anan ne mahallin haɗarinsu mm, mai haɗarin shine kasuwanci maka ana zuwa daga gari gari ana ɗawafi ana hadaya ana yanka dabbobi suna cinikayya idan wannan addinin da annabi alaihissalam zo da shi ya karbu aka hana wannan to darajarsa za ta faɗi kasuwancinsa zai mutu wannan wala- bala'in har yau a kansa duniya take duk inda wani abu ya taso ya karo da samu to sai an yi sa'a za a fifita wancan abun ba samu din ba mm, nace to shine wani saboda haka babu karo a ciki to Mm.
mm, ah, mm, mm. wakila innal akhnas bin Mhm.
bin shariqin Mm.
لقي أبا جاهل يوم بدر فقال له يا أبا الحكم laisa huna gairi wa gairuka yasma'u kalamana eh, tukubirni an muhammadin sadiqun huwa am kazibun فقال أبو جهل والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط
to kila inna al-akhnas ibn sharik al-akhnas ibn sharik kafiri ne a lokacin ya haɗu da Abu Jahal ranar Badar an yi wani mata gugu kasan ita ce ran da annabi alaihi al'ana hamiyal wadisu wato tukunya take watsatsara ta wake yaki ya murtiki to akai akai kowa akai barambar kowa idare to kafin abuja ne game da ajalin sai suka yi kicibus da al'akazin ibn sharif faƙara da husai ya ce da abuja ya abal hakimi ya yi sabuna gairi wa gaira kai su maukala mana a nan gurin ni da kai ba kowa da yake jin zancen mu ki kubiri ne an muhammadu yau nake so daga ni sai kai kai ba mun magana akan muhammadu sadiqun huwa am kasir bai gaskiya ne ko kuwa mai sarefa ne faƙala abu jihali abu jihali sai ce wallahi ina muhammadin lasadiku na rantse da allah muhammadu mai gaskiya ne ba ma ka zaba muhammadin ƙaddu tun da ike da ɗai bai ta faɗa saɓanin abin da yake gaskiya ba shi ya fi kowa kinsa amma sai da ya faɗi wannan gaskiyar cewa ya fi kowa gaskiya bai taɓa yin karya ba ya faɗo ta kalmar da ba daidai ba ana wasu bai taɓa yin wannan ba a hannarsa ibn sharik shi sharik ɗin da ya mutu kafiri amma shi a hannas ɗin ana tsabanin can ana jin ya musulunta
wasu alahira ɗuru an a ba su fiyana a ƙala har kuntum tattahina hu bilkaziri ƙabla an yi ƙula ma ƙala ƙalala
to haka kuma hirakalu shi ne kaisar na rum shi ma ya yi tambaya a kan annaba alisun ya tambaya abu sufiya lokacin da mutan maka suka je gurinsa sai ya ce da suka ce ga annabi nan ya bayyana yana ta'awar annabta suna yaɗa yadda za su yi su sassoke kada ya karɓa a duniya to shi hirakalu sarki ne mai ƙarfi to kuma akwai sakafa wayewa dama abin da ya fara tambaya bima ya amurku me yake umarta ku ku yi duk abin da kake so ka sani to fara lura me ake yi a nan za ka gane alheri ne ko kushari to dole su gaya masa abin da yake cewa ai makarimul akhlaqi ne bautawa Allah daya to sai ya ce hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qawla an yaqula ma qala shin kun kasance kuna tuhumar sa da faɗar ba gaskiya ba kafin ya faɗi wannan magana da yace shi annabi ne kuna tuhumar sa yana faɗan magana ta ban haka take ba qala la sai Abu Jahl ya ce a'a ai babu tunda yake ba taɓa tuhumar sa da wannan ba to shi ne shaharbin aba'ihi min malikin a kakanninsa akwai sarki ce la da akwai sun ce mulkin gidansa yake so ya dawo ya ce ya yakinsa yake sai wata ran yi nasara wata ran kuma a yi nasara a kan sai ce haka za kanar hurubul anbiya haka yakin annabawa yake to shi ne ya kokari a kan ya musulunta har ya ba da sanarwa ya fada za su yi masa tumbe sai ce maza a je a karyata wanda ya shelar na farko cewa yana nan akan addinin kuma ya turo wa annabi sai annabi ya ce da su ku kyale shi karya yake akan nasaraniyancin sa yake kuma hakan ya mutu to shi abinda muke so mu lura ana shine siffar karya ba abin da ya fi ta muni duk abin da yake za a gina shi a kan ƙarya to ba zai gina ba kuma ita ce tushen dukkan shari in ka ga almubazzaranci da dukiya to ƙarya ce ce ta tsoro shi in ka ga zalunci ƙarya ce ta tsoro shi in ka ga rowa ƙarya ce ta tsoro shi duk abin da ka sani da shari kan itacensa kan kwallon da ake shuka fito ƙarya ce shi yasa ake son 'ya'yan musulmi a tarbiyyance su akan gaskiya ita ce siffar da annabi sama ya zo da ita kowa ya yi kirari ya tabbatar da ita sai kuma ita ya kanta izo kuma ta ya daurewa gindi ta marewa baya kuma ta ikafa kuma akan sai bar al'umma alayhi salam to bai kamata a bar yara akan siffar ƙarya ba idan yaro ya yi ƙarya to a ɗauki mataki a kansa ninkin ba ninkin akan da in ya zo da siffar da ba ƙarya ba ita ba a saurara wa mutum a kanta saboda in ya gina a kai to al'umma ta rushe amma abin ta kai ce yanzu sai ga mahaifiya ce za ta sa ɗanta yi ubansa gariya don ya karɓi kuri a gurinsa sama da abin da aka rubutu a makaranta ita za ta sa yata ta yaudari mai neman aure je kike yaudare shi ko ba kya son su kya samu kuɗi ai kaga an koya gaskashin gaskiya an koya rashin amana ba kuma abin da kuɗin za su hassara kuma al'umma ta ruguje domin muddar babu tarbiya ta al'umma babu ita babu rodoci kura kula ka sai mai kokari mu kula wannan siffar da annabi alaihi ya fice a kanta mu tsaya a kanta muwa kuma ita ce a bana cikin adalcin da malam ya faɗa a cikin kunwaninsa na farko
وقال النضر بن حارس بن قريش قد كان محمد فيكم غلاما
حدثا حدثا أرداكم فيكم وأصدقكم حديثا وأرضكم أمانتكم حتى إذا رأيتم في صدقه الشيبة وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساهر la wallahi ma huwa bisahirin yawa annadar ibn al-harisi shi ma mai kisoshi ne a nan kasar laraba yana za a ba shi labarai na mutan da yake cewa zai wa ƙur'ani kishiya ma ƙur'ani a sadirul awwalina ne saboda azalta buta kansa ya gaya wa ƙureshawa karka na muhammadin fikun gulaman hadasa muhammadu a cikinku ya kasance gulaman yaro kuma hadasan saurayi tun daga ƙurusha ya zama saurayi amma arzakun fiku a cikinku ya fiku ɗabi'un da aka fi amincewa da su wa asdaka kuma hadisa ya fiku gaskiyar zance wa azama kuma amanata ya kuma fiku nauyi wajen amana hatta izara aitin fi su da gaihe shaiba har kuma sai da kuka ga a kudu kokinsa wato fari ya fara fitowa ba yana nufin akwai fulfura a tare da annabi bane alaihissalam yana nufin sai da kai kamala ta rujula wato ya tashi daga gulam ya tashi daga hadas kuma ya fita daga wannan ya kai kamala ta dan adam to sai da kai wannan waje akun bi ma ja akun bihi ya zo muku da abin da ya zo muku da shi ya ce Allah ne ya aiko shi qultum sahir ko ce wato dan dabo ne ko mai sihiri ne ce la wallahi ma huwa bi sahir shi ba ba mai sihiri bane ba dan dabo bane ba mawaki bane ba kaza bane amma da yake azal sabu ta kansa bai musulunta ba sai zo kuma ya dinga yo qur'ani shi shi yana tara mutane ne shi sa da aka je ai badar da aka kama shi annabi alaihi sai sa aka sara wayan sukura sai ranar da aka zo fatahu makka hutailati yassa ta zo ta biyo annabi alaisa yana tafiya zai je gindin ka'aba ta kama mayafinsa ta fusga ya sana sai da kafaɗarsa ta fito sai ya juya lafiya sai ta ce a muhammad ya jina ya haidarin ikari mutum fi ƙaumiha wal fahalu fahalun ma'urikon ma kana darraka laumanan ta rubbama man alfata wa huwa al-mujiz al-mukhniq taiwa annabi kirari wal fahlu fahlu mu'riqu gwarzan gwarzan ne dan asali ko mahaifiyar kafifiye ta ciya ce din ikarima a cikin larabawa fifitacciya ce kuma gwarzan gwarzo ne yace ina ma kai afwa ka yafewa nazaru a duk wanda ka yafe wa abadar ba wanda nasabarsa ta fi kusa da kai kamar tasa amma ka kashe shi rubama mannar fatahu wal mugizun wa khuniqu wanda ya isa yana yin afuwa duk da yana ciki da bakin ciki da damuwa da fushi amma sai ya gyare sai ce wata da tun kafin na kashe shi da ji wannan baitin da sai ya gyare shi amma aikin gama ya gama sai ran fatahu makka aka ba da ya taba ta ko ya mare ta ko aka kore ta aka ce ta fita kawai shi kenan وفي الحديث عنه ما لمس يداه يده يد امرأة قط لا يملك رزقها a cikin hadisi kuma gare shi alaihi salamu ma lamasa yaduhu yada imra'atin qaddu hannunsa alaihi salam bai taba hada wato shafar hannun mace ba ko da dai la yamliku riqaha da mai mallaki wayayanta ba wato dama a maganar mata wuri ake da matarsa ce wannan baiwa wadda dubbe mallaki wuyayenta ba ta baiwarsa ce ta halak da bai taba hada hannunsa da ita ba saboda ka duk mu baya da za a yi da mata sai dai a yi da baki sai ce na karɓi mu baya a kushe kenan da maza yake yin mu baya a hannu da hannu bai taba yi ba amma suka ce to ai an faɗa an ce in yi fito baiwa za ta kama hannunsa a madina ta tafi da shi gefe sai tana baya masa bukatunta sai an warware to ya za a yi da wannan ta ce wancan duk da aka taba yi na wannan ba wanda ta taba kama hannunsa a fili ko ita ta saka wani mayafi ko kuma shi hannun rigarsa ya rufe a wa'annan din ma sai da wannan haka yake yana sa hannun riga mai tsawo kusan wataƙila annaba alayhi wasallam rufe yawa haka suke rigunansu hannayen rigunansu kan rufe hannun gabaki ɗaya haka ya sauko ana su sai an ja haka
wafi hadisi aliyin fi wasu yi sallallahu sallama azdaqun nasi da hajjatar
ya ce a cikin hadisin na ali cikin wasafa annaba alayhi salam ya ce azdaqun nasi da hajjatar ya fi mutane gaskiyar harshe amma wancan da ya kawo fana yanzu sai ba na maganar gaskiya ba ne malama sai ya dubuye da imra'atin kad magana ifa aiki kamewa sai shine ya shigo da shi
wa qala fi sahihi wai haka kamar ya adil illam adil hiftu hasirtu illam adil
wato a cikin sahihu bukhari ko muslim sai ce waihak akwai kama wailak akwai waihaka waihaka shine abin tausayi ana jin tausayi mai sace da shi waihaka in kuma tir za a yi da shi ce wailaka tir sannan sai annabi ce waihaka faman ya adil illam a adil wa zai adalci in ban yi ba lokacin da aka je yaƙi aka dawo ne na hunaini sai zo ya rabo ya rabo ya rabo da sai bayar sai wani ya miƙe shi hajjil ismatu ma'udila fiha wa ma'uri da biha wajhul lahi wannan rabon ba ya adalci ba ba kuma nufi zatin Allah ba sai sai da shi wai hak faman ya adil faman ya adil idza lam a'dil wa zai adalci in ban yi ba to ce khibtu wa khasirtu illa ma adil ya ce wai abu ya zama kai cu in aka ce ban yi adalci ba shi ke na amin ba ce da ya faɗi haka sai shi rahimallahu musa da jigane musa ya ce an masa zalunci fiye da haka an masa abuwa an cuce shi uziya musa fasa bara sai ya haƙuri to daga nan bai kala tofa kalma ba sai ya shuru kawai
قالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسما
إن كان اسما كان أبدا الناس منه كان أبدا الناس منه أبدا الناس منه أنا عائشة الله قال يدا قالت تسمى خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين ba taɓa ba annabi mai tsira da muncin Allah wato zabi a cikin abu biyu ba illa tara aisarahuma sai ya zabi wanda yafi sauki malam yakun isman madar bai zama wato tsani na saban Allah ba fa in kana isman in abin ya zama tsani ne saban Allah kana abadan nasu minhu shi mutane ne sance masa to shi ma nan ya kawo shi ne saboda adalci nasu mai adalci ne sannan kuyira din nan ana nufin mutane su ba shi zaɓi a kan wani amma ba Allah ba Allah ba zai taɓa ba shi zaɓi a kan abu biyu ba wanda ɗaya zai zama zunubi shi ma ana son alura da wannan eh ba zai taɓa yi ba tana nufin zaɓin mutane inda suka zo masa da abu to zai zaɓi wanda ya fi sauƙi muddar bai ba laifi a cikinsa ko zai zama zari'a tsani na zaɓen Allah to ba zai zaɓe shi ba ya fi kowa nisa shi ma wajen adalci ake magana na annabi alaihi salatu wassalam
قال أبو العباس مبرد قسم كسرى أيامه فقال يسله يوم ريح للنوم ويوم الغيب للسيد ويوم المطر للشرب واللهو واليوم الشمس للفوائد قال ابن خلاوي من ما كان عرفهم بسياسة دنياهم بسياسة دنياهم يعلمون قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم جزاء نحاره ثلاثة أجزاء ثلاثة أجزاء جزء الله جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزاء جزءه جزءه بينه وبين الناس, وبين الناس. فكان يستقيم بالحاسة على الأعمة ويقول أبلغوا حاجة من لا يستطيعون بلاغي فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها أن آمنه الله يوم الأكبر
abul abbas al-mubarak yace ka sama kisra ayyamahu kisra shine sarkin farisa ya raba kwanakin rayuwarsa gida ya raba su kamar gida hudu faqala yasluhu yawmur rihi nawmi ranar da ake iska iska tana tasowa popopop yace wannan ranar bacci sai koma gida ya kwance sa duk na kusanta na fada ko aje zamansa ranar bacci ce waiwa malgaimi ranar lullumi kuma lissaidi sai su fita kuma farauta ta badangarci aje a saki saboda babu zafin rana aje a samu abin da za a samu a yanka a gasa a sai mai tsallar duhatun lami ma bainan montijin safifa shiwa'in au kadirin mu'ajjali ana dafawa ana gasawa ana soyawa ana tayi ana babbaka to yace ranar da aka yi lallimi to ta farauta ce wa yawmul madari da shirbi wal lahwi ranar da ake ruwa kuma ranar shaye-shaye za a yi ta sa ƴan mata su tarayyare a miƙe kafa saboda gari ya sanyi sannan ko ba za a shiga cikin cabalbalo ba ayyukan mutane duk sun tsaya saboda kowa ya shiga gida yana fakewa daga ruwa to su kuma sarakuna wannan suke wa yawon shamsi lil hawa'ij ranar ko rana ta fito sosai babu iska babu lillimi ko ba ruwan sama to ranar ce ranar gwamnati bukatun jama'a ranar za a zo duk wanda yake da wani abu za a zo a yi ta yin aiki na hukuma to shi kisra haka ya raba rayuwarsa sai ibn khalawa yace ma kana a'rafahum bi siyasati dunyahum yace abun mamaki ne sanin su da siyasar duniyarsu a arafa nan wato ta'ashi gace ta'ajjub ne ina mamakin sanin su da siyasar duniyarsu kala ta'ala ya alamuna zahira min alhayatid dunya sun san zahiri na rayuwar duniya hum anil akhirati hum gafilun alahira kuma gafalallu ne wato da ido ɗaya suke kallo sai ce walakin na nabiyana sallallahu alaihi wasallama jazza'a naharahu salasata ajza amma annabi mai tsira da amincin Allah ya raba wunin sa kashi uku juz'an lillahi kashi ɗaya na Allah wa juz'an li ahlihi kashi ɗaya kuma na iyalinsa waje za'an lenafsihi kashi ɗaya kuma na kansa sun waje za'a ji za'ahu sannan wannan na kan nasa sannan su wannan na kan nasa ya raba shi bai na huwa bai nan nasi tsakaninsa da mutane kuma na ɓangarensa shi ya taɓa amma na iyali ba a taɓa ba na Allah ba a taɓa ba amma nasa sai ya raba shi biyu ya amfani da rabi rabi kuma ta jama'a ma kana yasta'inu bil khassati ala al amma nan fa mu lura sosai to yasta'inu bil khassati ala al amma yana neman taimakon mukusantansa akan biyan bukatar wanda ba mukusanta ba to mafi yawa wanda yake kewaye da babba kullun suke tare ba kasafai ke cire ba ba zai ta takama tare da shi yake duk abin da ake na yi zai tore shi zai hana mutane zai yi dungu zai tsare komai ita ho kuma duk inda zai zo dinga mutane alfahari ni ne na kowa kusa da wani haka yaya ba kuwa ke shiri ban mahaifinsa ba yana da daraja uban kawai ke kallo haka matar aure ba kasafi suke ci ribar darajar mazajensu ba kuma mazajen suke kallo haka sa'a wanda aka yi wasan kasa aka yi dokin kara tare ba kasafi suke ganin girman wanda ya samu daraja ba haka makoci wayannan duk haka ake samu ba a sufe samun alheri ba amma annabi alaihi shi ba na asaba haka yake ba yi musu tarbiyyar da makusantansa su ne tsani tsakaninsa da sauran al'ummar musulmi gaba ɗaya ba sa rufewa duk abin da ita so wannan rabin da ya raba ya dau rabi nasa rabi da sau jama'a to ba zai iya biyan bukatar kwabo zai san abin da suke ciki ba na kusa wanda za shigo har cikin gida har daki to da su ake amfani shi da man majalisin sa akan haka yake alayhi salam babu yanda za a yi annabi su majalisin sa kullun abin da yake ga musu ku yi kokari ku zama duk wanda yake da wata bukata a tabbatar an warware masa ba a barin mutane cikin matsala saboda haka yake cewa abligo hajata ma la yasadu iblagi ku isar da bukatar wanda ba zai iya isar da bukatar sa gure na ba to sallallahu to nan ma kuma akwai matsalar mutane wanda yake da nauyi na al'umma da isar da sako na Allah to ya fi gaban kuma daidai ku su dinga ganin sa wa'annan na kusa din su za a dinga gaya bukatun su gaya mashi kuma warware amma aka ce ba za a tun sun zo za a saurare su ba sai a ce sai dai su buɗa sai an ganshi to ba a daidai ba kamar yadda mutanen yau suke wadda ka rayuwar annabi alaihi ita ce mu dubu mu ga baki da ku isar da bukatar wanda ba zai isar da bukatar su guri na ba fa innahu man ablaga hajata ma la yasiru iblagaha wanda dai isar da bukatar wanda ba zai isar da ita gare ni ba amanahu Allah yawmal fazail akbari na roki Allah ya amintar da shi lana firgici babba dan da kunne zai ji Allah ce ku kama shi ku shi huta Allah ba zai hada shi da wannan ba har yau hago ba akan wannan ga'ida take wanda da yake kusa da mani mai mulki ko wani abu ko wani mai wata alfarma to ya iya kokarin sai hakuri da mutane a dinga kai kukan jama'a kar a dinga rufewa a samu aure su kuma kasu ce dole sai sun ga wannan in an ce za a yi abubuwa da dama ba za su yi ba in an yi haka shikenan bukatan mutane za ta biya shi ko makusancin zai samu wannan addu'ar ta annabi alaihi salamu nan da nan da ya je kiyama nan da ake samu wannan firgicin za a dinga lusafa a cikin mutum dubu san kawo mutum ɗari tara da casa'in da tara an kai su ta ɗaya ne kare zai dinga tsira to shi ne wataran nasa su kara wa mahon bi su kara to shi a wani lokacin allah zai sa cikin aminci shi ji da kunnansa allah ce a kamawa ne wannan mala'iku la ya asuna lahama a wurin sannan gilazun shidadun gima-gima masu tsauri masu kaushin hali sai za su kawo mutum su kai ba wanda zai karbe shi rana to amma an mutum ya ina isar da bukatar masu bukata wajen wa'anda suke da alfarmar da za su yi to Allah sai ya amintar da shi addu'a ce Allah ya amintar da shi rana firgice babba Allah samu cikin abinci wanda wani hasani kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ya kuzu hadan karasin ahadin wala yusaddiqu ahadan ala ahadin yawa sai sai an an karo daga alhassan to wannan shi ma fa matsala ce babba da za mu kamata mu duba To.
kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu ahadan bi karfi ahadin annabi tsara mace Allah baya hukunta mutum eh bi karfi ahadin da da saran wani wani ya sare shi irin yadda ake zuwa gurin na gaba a sare mutum a aibata shi a dangata wata kus- wani wata- wani kuskure Mm.
ko wani aibi gare shi to ba kasafai manya suke kubuta daga wannan ba shi sa za ka tarar mafi yawan masu mukami da gwamnati da sauransu sai ka tarar suna su baɗo masoyansu da ba su sani ba duk sai su ɗauke su mukiya ba za su fito sama da wani ya je ya sari mutum ya ce ai wani kaza ke sai saukai su zauna to na wasu bai taba yi ba wani zai saro wani ya karba wala yasaddiqu ahadan ala ahadin bai taba gaskata wani akan wani ba yazo ya faɗi wani labari akan wani ya hukunci da shi bai taba yi ba baya yi Mm.
in kaga yayi Mm.
to sai dai wanda yake ga mai gaskiya gaskiyarsa ta fito fili kamar suna abubakar da inda ya zo ya ce masa kaza to wannan zai karba to sai na umaran zai faɗa masa zai karba sai na usmani zai fa karba sai na ali zai faɗa masa zai karba su kowa saba zuwa su fat ai su aibata wani ba gurin sa muna can za ku isar min da abu ku isar min da abu na alheri kar ku dinga faɗa min illar mutane so nake duk wanda zan fuskanta an fuskace shi da kirji lafiyayye amma kana faɗar illar mutum duk lokacin ko shekara nawa aka yi da kun haɗu wannan lahanin zai fare maka sallama yasa ba a san faɗa aibin jama'a
Mm.
sannan su baya gaskata wani akan wani Mm.
shi wani ai kaza kaza yi to ba zai yadda ba Mm.
to sai dai anan kuma akwai wata matsalar mu ta zamani Mm.
wayannan na'urorin na kwamfuta Mm.
akwai hadari a cikin su yanzu nan za a dau abu a hada a sa murya irin ta mutum ko ba shi bane a je a saka duk wanda ya karba iji sai ya yadda sai yadda so da ka ba mai hankalin gaske wanda ba za a yaudare shi ba da wannan sai wani da wani sai wani da wani sai wanda Allah ya kiyaye kuma da dama an cuci mutane an raba su da masu amfani a gurinsu da wannan in ana so a cutatar da mutum sai a zo da su- sura da muryar wani a yi masa magana ta waya iji wanan ne in ya yadda ya karɓi wannan abin to zai fada cikin rai wancan ɗin ko bai sani ba so da ka a nan bai hattara Mm.
Tasu- ta- tasabbut Mm.
in sha akun fasikun bi na ba'in fata bayyanu to akwai bukatar tasabbuti idan kaga wani abu an saka shi Mm.
a s- a kwamfuta an ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza to karka karba tsaya ka bincika tukunna wani abin ma wannan za ka yi ko ce aga kaza nan na aiko maka ka gama jin magana kar ka yauda da wannan da ya bugo maka ɗauki waya ka buga masa ko ka tura mutum ije ya same shi me ka aiko mun a nan ba in bai san zuciya ni ba aiko masa komai wato kaga ka gane abu so da hankali wuya ne da shi wuya ne da shi so da ka sai mun hattara wannan hadisin Mm.
wannan siffar ta annabi sun sai mun yi kokarin aiki da ita wajen ba mu dinga gaskata abu haka kuran ba
وذكر أبو جعفر tabari الطبري an aliyin عن علي radiyallahu anhu رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء مما كان أهل أهل الجاهلية الجاهلية يعملون به.
يعملون به غير مرتين كل ذلك يقول الله بيني وبين ما أريد من ذلك
Yawwa, ثم mm.
هممت بسوء
na wanci bi suyin hatta akarmani lahu bi حتى أكرمني risalati الله برسالته to na ce an karɓo wani abuja a farin tabari gaisa yana rai da jallahu anu daga annabi alaihissalam annabi alaihissalam ce ma hamantu bi shay'in mimma kana alu jahiliyyati ya'maluna bihi ban taba himmantuwa zan aiwatar da wani abu wanda mutanen jahiliya suke bi yi ba gaira marrace ne sai lokaci biyu kullu zalika yahulu lahu bayni wa bayna ma uridu min zalik kowanne lokaci Allah yana shiga tsakanina da abin da nake nufi zan yi su ma mutu bi su in hatta akarmani Allah bi risalati san daga nan ne ban sake himmantuwa bi su in ba yana nufin mugun abu ba fa kalmar sa ce ta kansa ban taɓa yin wani abu wanda ba na so kuma zai fata mun ba to wani sake batun daga wannan har Allah girma na da annabta qultu laylatan li gulamin sai qultu laylatan li gulamin kana kana ya ra'a al'i law absarta li ganami hatta adkhula al-makkata fa asmura fa asmura biha kama yasmuru shabab fa kharajtu lidhalika hatta ji'tu awwala داخل داخل من مكة سمعت الفاف بالدفوف والمزامير لأرس بعضهم فجلست انظر انظر بجربة على أمي فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت ولم أفي شيئا ثم أراني أراني مرة أراني مرة أخرى مثل ذلك ثم لم يحم لم أهم أهم بعد ذلك بسوء yace to abin wannan abu biyun da yace ya himmanci shine ya faɗa a rissa yace kulta lailatan lugulami a wata rana na gaya wani yaro bawa kana yar'amai yana yin kiwo tare da ni da daddare ya ce lau abu sarsali ganami ko za ka kula min da dabbobi na hatta da kula makata a samun shugaban makafa a sumura biha nima in yi hira da daddare kama ya sumuru shababu kamar da samari suke sai ya ce to ya rike fakararci lizalika sai na kusa bidan wannan hatta ji ito a wala darimin makata sai je gidan farko na ƙarshen garin maka wanda daga shi zan shigo garin maka sami ito azfan biddufufi sai nan ga jin muryar ganga ana kiɗa wal mazamiri da kuma busa ana busa ta ila ana busa siriki ko ana busa teballo ko kuma ana wannan ko ana kada garaya ko molo ko kuntiyi shi mazamir da ursi ba a jihim saboda bikin waɗansu fajalasta an zuru sai na zauna zan gani fajriba ala uzini sai aka rufe kunne na fanimta sai ne bacci ya sai bacci daga kunne ne daga kunne ne sai da bacci daga kunne yake zuwa kuma shi sa duk in mutum ya bacci dukkan hawas don sa Allah janye musu aiki yake banda kunne shi ya kashe 100 sai a janye 70 a bar uku ko mutuwa in za a tashi kiyama ta kunne za a ci shi sa nufi ka fi suri za a yi busa kunne ne zai ji sai a tashi yasa sabar kawo da suka shiga ciki ta ce fada rabana ala azanihim bil na adada da rufe kunnuwansu suka shekaru masu yawa sai suka shekara ɗari uku a kwance to ya annaba sai duriba ala uzni sai aka rufe kunne na fa nimtu ne bacci fa ma ai kazani illa masu shams ba abin da ya farkar da ni sai sai zafin rana rana ta daga sai ji zafi sai ya tashi faraja atu walam akadi shay'an sai na koma gurin dabbobi na ban biya bukatar komai ba sun ma'arani marratan ukhra sannan wannan abin ya sake bujiro mun shine arani wato kashi na biyu misal zalika kwatan kwacin wannan to da yaje nan ma haka Allah ya yi masa ya bacci ya dauke shi sun malam abumma ba da zalika bi su'in to bayan wannan ban sake himmantuwa zan aikata wani abu irin wannan wanda kuma ba ni haka nake so ba sai ya haƙura to wannan shi ma yana kawo shi ne akan iffa ta annabi su kamewa ba aikata abubuwan da suke na masha ko na jahiliya aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam